المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وصلوات الله عليه وتسليماته ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زمته قبل درس منا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أما يو إن شاء الله za mu shiga wajen tinda wanda amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen magana an mishi takunkumi kuma aka yi a cikin takunkumin shekara uku daga karshe Allah ya taimake su wa'innan wanda suka yi takunkumi suka rubuta wasiƙa suka sa a gindin cikin ka'aba su da kansu a cikinsu an huta mutum uku suka ce wannan zalimci ne kuma bai kamata ba a yi wannan takunkumi da karshe an fasa shi kenan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da amin shabu talib da mutanensu duka sun huta daga wajen takunkumi to daga nan kuma ya fara yana kira mutane zuwa ga Allah kafirai wanda suka gani ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana kira mutane zuwa ga Allah kuma ga mutane da yawa suna shiga cikin addinin musulunci sun ce wannan mutum dole za a yi abu wanda za a hana shi wannan da'awa wanda yake me za a yi shi ne sun ce sai an kashe shi saboda haka darasinmu ittifaq quraish ala qatlin rasul sallallahu alaihi wasallam quraishawa su ittifaqi tsakaninsu yaya za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yace lamma ra'at quraish anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sara lahu ashabun wa ansarun yudafi'una anhu wa yanshuruna da'wata kun san akwai 'yan madina wanda sun fara zuwa makka wajen hajji bayan zawwarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su zuwa ga Allah sun amince daga nan kuma hallau sun tahi sun koma can a madina suna kira mutane na farko su mutum hudu ko takwas na biyu sun mutu goma sha biyu na uku mutum nawa saba'in da biyar maza da mata wanda suka zo wajen hajji to nan can madina akwai wanda suna kira mutane zuwa ga Allah nan makka ga shi ga abubakar radiyallahu anhu wardahu ga wajen kenan ana kira zuwa ga Allah mutane kullum suna shiga cikin addinin musulunci aka yi abubuwa kala-kala wanda za a hana shi manzon Allah sallallahu ya kiyi hannu sun ce kenan yanzu babu wani mahuta sai an kashe shi saboda haka suka ce yanzu dole za a koma a cikin samare kowace ƙabila a dauka sarmai guda daga cikinsu wa'innan da karshe su zo su buga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam darbata rajulun wahid so ɗaya a kashe shi da karshe kenan duka wannan ƙabiloli sun gamu wajen kashewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to Allah subhanahu wa ta'ala yana hana manzon shi sallallahu Alaihi wasallam. Ga Jibril ya taho da wahi ya ce, To, ai maza maza a huta ga mushiriken Makka ga wannan suka yi rinyo kuma ga shi wanda suka huta da shi, suna so su kashe. Shi kenan ya tahi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa ardahu ya kai wajen abubakar kuma kun san abubakar wane ne shi ne mutum na farko a cikin lattijawa wanda ya shiga cikin addinin musulunci ko ba haka bane ba kuma hallau shine maman ko baban nana Aisha Aisha mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na'am kenan Abubakar radiyallahu anhu abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma hallau sirkin shi to ya tafi wajen shi kuma yanzu za koma wajen hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hijira kun san mutumin gari wanda aka ehe ka a ciki ka yi girma a ciki akwai wahala zaka fita ka bar wannan gari ko ba haka bane saboda idan adam a zuciyar shi duk wuri wanda ya girma shi ko a cikin sahara ne babu komi shi za a gani mutane a kauyuka duk wahala wanda suka sha amma busu tunane su kaura su bar wannan gari saboda suna gani kawai dai wurin su ne komin wahala su ne su sun yarda da wannan al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci wanda ya zo Allah ya umarce shi ce to sai in ka hijira ya zo ya hau saman dutsen safa ya gani makka ya ce wallahi kai makka Allah ya san kai babu gari wanda Allah yana son kamar kai makka kuma hallo babu gari wanda ni nake so kamar kai makka amma in ba saboda mutanenka sun hudda ni wallahi ba zan huta ba lokaci wanda zai hijira kenan ya nuna ya kwatanta makka garin shi ne kuma yana son makka kuma Allah yana son makka amma saboda wa'innan makircin kafirai na makka shi ne tilas sai in ya huta ya bar makka to yace suka ittifaqi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar kuma hallau wannan bawan Abubakar Amir bin Fuhaira kuma hallau mutumin su wanda ya san hanya saboda ka san irin wannan tahiya ba sai in ka tayi sak da hanya wanda kowa ya sani dole sai in ka bi kone kone hanyoyi wanda ba kowa ya san shi ba kuma wannan yana son wuri mutum wanda ya san karkara duka gaba ɗaya sun kawo wani dalil sunan shi abdullahi bin uraiqib sunan shi wa? abdullahi bin uraiqib shi ne dalilinsu shi ne wanda yana za a koya musu hanya daga makka zuwa a madina ba hanya ba wanda kowa ya sani to annabi sallallahu alaihi wasallam shi da abubakar da amir bin fuhaira sun huta suka tahi suka boye a cikin wani kogo suka gaya ma abdullahi dan uraiqit aka ba su wannan rakuman su suka ce to bayan kwana uku ka same mu a cikin wannan kogo aka gaya musu kogo kuma ya san ya tahi ya gani to daga nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi da ababakar a cikin kogo kafirai wanda suka tahi kasan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi tun daga fari lokaci wanda an zo a za a sa dusin ka'aba a wajen shi duka 'yan ƙuraish suka ce to wane ne wanda zai ɗauka wannan bakin dusi ya ajiye wuri shi lokacin wanda aka gini ka'aba aka yi rigima daga karshe suka ce duk wanda ya shiga a cikin wannan kofa na farko shine wanda zai sa sun ce to mun amince kawai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace radina bi mun yarda da shi mun yarda da shi shine as-sadiqu shine al-amin shine mai amana shine mai gaskiya to tun wancan lokaci fa sun yarda shine mai gaskiya shine mai amana kenan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi kasarai yana da amana lokacin wanda ya tashi yana so ya hijira duk da makirshin 'yan makka saboda Allah ya bayyana ya ce wa'innan suna so su muka makirci a cikin abubuwa guda uku wai zan kurbikan da zina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu huwa khairu al-makirin kenan su wa'annan suna yin makirci suna so su kace ka ko su danne ka ka zamna a cikin wannan hisar ko kuma hallau a hudda ka ka tahi tahiyaka kenan su sun gama da shi ba a san shi ba a so a ganin shi ba a so a ji magana shi ba ballantane ya zamna tsakaninsu amma duk da wannan saboda Allah ya sa shi a cikin kyakkyawar tabi'a muka ce kafirai da suna kawowa dukiyarsu suna ajiye wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun san shine mai amana shine mai gaskiya ya tattara amana amanoni na mutane duka gaba daya ya ajiye shi wajen Ali ya ga ma Ali ya ce to kai ba zama ta yi ba tare zaka zamna nan halka mai da kowa kayan shi amma duke shi tukun ka zo ka same musa a madina amana ce ko ba amana ba mutumin yana so ya kashe ka mutumin yana so ya saka a cikin takunkumi mutumin bai so ya ganka ma yana so ya hudda ka daga gari kwata-kwata kalka zamna a cikin gari amma duk da wannan baka ce ba ta ku wanda kun yi haka bari ni in tashi da dukiyanku da amanoni wanda kun ajiye a wajena ni zan sere ta da shi a'a bai ba haka ya ce wannan a ajiye ali in na ta yi to kowa kame da mishi kayan shi ga kowa da alamar shi kame da mishi kayan shi ya yi a cikin kogo kwana uku tukun abdullahi bin ureki kuma hallau wannan ya sunan shi amir bin fuhaira sun gamu shi kenan sun kama hanya sun kama hanya zuwa ga madina ana nan ana sammani abubakar ya ta yi gaban shi ya koma bayan shi saboda bai so ya ce in na gani kamar wa'innan ‘yan ƙuraishawa wanda suna neman shi mu zama tarra shi gaba ya ce in koma gaba in na yi tunani kuma hallau bayan mu suke kuma hallau in koma bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har ma aka ce a hanya aka gamu da wani amma shi bai san ba annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tambaya abubakar ya ce to abubakar to tare da wa kuke ya ce alladi ya dulle ni tariq wanda yana kwatanta mini hanya kenan kuma haka ne manzon sallam addinin musulunci hanya ce zuwa ga aljanna ko ba haka bane ba na'am kenan nan kuma shi bai fahimta ba wane ne wannan kawai shi kenan ya tafi wanda ya tafi yan quraishawa suka tambaye shi yace to yaya kun gamu da mutane sifar kaza da kaza yace eh amma na gane abubakar yake gaya mini yake kaf shi ne da kance wannan manzon asali amma ba a same su ba hal aka shiga madinatan nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwayat wanda sun ce akwai wani ya same su amma ya kasa ya kusata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dokin shi kawai in yana sai ta kawai ha yana nisawa kuma wuri duwa sanar ne babu zancen ruwa babu zancen laka amma duk da wannan ya kasa ya zo wajen manzon sallam har ma ya ce to al'aman al'aman to yanzu nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da abubakar siddiq radiyallahu anhu ardahu kuma hallau amir bin fuhaira kuma abdullahi bin uraiqit su wa'innan sun kama hanya suka tahi hal sun isa madinatan nabi sallallahu alaihi wasallam sun tahi madina amma a cikin tahiya abubuwa da yawa saboda in aka ce dole duk wani abu za a zana za a samu matsala saboda a cikin kogoma mushrikai manzon Allah Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yake wadi yace wallahi in mutun yayi kwanta haka ya diba yace sai ya gamu amma yace Allah ya hana su su gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar Siddiq kuma hallau Abubakar radiyallahu anhu yana nan yana tsoro kal a tahi a gansu a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon sallallahu alaihi wasallam yace ma balu اثنين أو ما بان باثنين الله ثالثهما يا يا kake gani mutum biyu na uku Allah ne subhanahu wataala saboda Allah shine subhanahu wataala yake kula da su Allah subhanahu wataala yake hana da su saboda kal wannan mushrikai su tahi su same su da shirri to annabi alaihi salatu wassalam gashi ya zo almadina ko mun ce almadina sunushi menene da kafin manzon sallallahu alaihi wasallam yathrib na'am sunan shi yathrib kuma Allah ya hodi a cikin Qur'ani yace sunan shi yathrib na'am yanzu yace safarihi ila al-Madina aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghar thalathata ayyam hatta inqata'a anhum al-bahth ثم جاءهم الدليل ليلا حيثما اتفقوا معه bayan kwana uku wannan abdullahi dan uraiki ya zo wajensu da dare kamar wanda suka yi alkawali tsakaninsu ƙara fairaki ba wasara hatta wasala ƙuba fi ashiri na min rabi'il awwal wa umruhu 53 sana suka tahi sun isa ƙuba ƙuba da kamar wani gari ne kusan madina amma yanzu sun gamu hal ya madina ta huce ya huce ya ya kuma ya koma kamar yana sakiya madina ma na'am lokaci manzon Allah sallallahu alaihi shekarun shi 53 fa aqama bi quba muddatan bana fi athna'iha aw bunya fi athna'iha masjid quba kenan awwal masjid bunya shine masjid quba kun gane wa huwa awwal masjidin ussisa ala taqwa la masjidin ussisa ala taqwa ahqqa an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin قال وهو أول مسجد أسس على التقوى ثم خرج قاصدا المدينة وقد أدركته الجمعة في الطريق فصلاها بمن معه من المسلمين وهي أول جمعة جمعت في الإسلام بعد هجرته صلى الله عليه وسلم kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wanda ya huta daga Makka ya zo ya zamna a Quba Quba kawai ne kusan Madina lokaci amma yanzu nace sun gamu ya zo ya zamna hal ya gina masallacin Quba kuma daga nan kuma hallo ya tashi yana so ya tafi Madina a hanya lokacin Juma'a ya same su suka yi sallar Juma'a shi da wanda suke tare da su na'am kenan kuma sun ce shine Juma'a ta farko a cikin addinin musulunci wanda aka yi ina ne aka yi juma'a ta farko ta addinin musulunci ina ne aka yi sakarin quba da da madina qala wusul ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ila al-madina mu'ahadatuhu al-yahud manzon Allah sallam ya shiga madina kuma wanda ya shiga yayi alkawali sakarin kasan madina akwai musulmai wanda dama mun ce akwai wanda suka tahi hal ma ya tura tare da su wanda su karanta musu addinin musulunci kuma hallau cikin sahaban manzon sallam wanda suke makka sun tahi saboda sananin azaba wanda suke samu a makka kuma hallau su wa'annan wanda suke suna kira 'yan madina kenan kullum addinin musulunci yana tafiya gaba amma akwai yahudawa a cikin madina akwai yahudawa to su wa'annan yahudawa Allah subhanahu ta'ala ya bayyana yace babu wanda masu sananin adawa tsakanin musulmai da kafirai ko tsakanin musulmai da wani dai banda mushrikai da yahudawa tidana ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku kenan yahudawa sune masu radadin zahin rai kuma ya zace zahin adawa da musulmi ku diba yanzu wanda suke tsakanin musulmai da da wannan a a Palestine ya suke kashe su kuma ba su da tausayi ko kaɗan mushirikai su ma haka ne saboda duk ko mushirikai ba su ba ne ba 'yan makka wanda lokaci wanda manzon asallar ya zo a'a duk wanda yake gama bauta wani da ubangijin shi subhanahu wataala mushriki ne ko na'am kenan duk wannan wanda yake gama wajen ibada tsakanin Allah da wani to shirka ne ko yake musulmi ne saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci wanda ya zo Madina kuma ga mutanen shi al-ansar al'ansar za ku ji da yawa a cikin sira al-muhajirin al'ansar al-muhajirin wanda ya gudun hijira ya tashi daga wani wuri ya tafi wani wuri muhajir hajara ya tafi daga wani wuri ya tashi ya tafi wani wuri kenan su ne ‘yan makka wanda suka yi gudu da addininsu sun tafi ila madina su ne al-muhajiru al-ansar su ne 'yan madina wanda dama su ne wanda suka yi nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai'atul aqaba tsaniya lokaci wanda 'yan madina suka tahi kasan na farko suka yi alkawali akwai abubuwa guda biyar sun dauka alkawali tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane kuna tana ko kun manshi to mine da me ha Allah ya shirku billahi sai wala ya shirku wala wala yaznu wala yatuna bi buhtan yasrinu bayna aydihim wa ajrihum nabiyan wa wa'alla ya so fi ma'arufin kenan su wa'innan abubuwa guda biyar wanda suka yi alkawari tsakaninsu da manzon Allah sallallahu wannan ittifaq na farko ne bai a talaqaba ta gudu ittifaq na biyu ya suka ce su kama addinin musulci ba za su sake shi ba abu na farko na biyu in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ta yi ya sami shi a Madina za su kare shi za su hana shi kamar suna hana suna karewa yaninsu to kenan shi ne nasar kenan sun yi nasar landabi sallallahu Alaihi wasallam saboda haka suka ce su ne al'ansar kenan su yi wanda su yi nasara manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to qala wa nazala ala abi ayyub al-ansari hatta bana masjidahu wa baytahu wa intaqala ilayhi lokaci wanda ya tahi ya zamna a wajen abu ayyub al-ansari kenan tunda wanda shi ba ko ne bai da wuri kuma ga 'yan madina kowa yana kama ya ce to manzana salam sai in ka zamna a wajena sai in ka zamna a wajena saboda menene saboda suna son shi kuma kowa yana so shi manzan salam bakon shi ne a zamna a gidan shi amma manzon sallam ya yarda da gidan abu ayyub al-ansari ya zamna can hal ya gina masallacin shi hal ya gina gidan shi wanda zai shiga to sun ma intakala ilai ثم أرسل في طلب من تخلف من أهله وأصحابه فلم يبق بمكة إلا المستضعفون الذين منعهم مشركو مكة من السفر yace kuma ya sake kira dangin shi da dukkan wannan musulmai wanda suke makka kowa ya zo sai almustata'fin wanda basu da karhi wanda basu da dange wanda mushrike suna tsoron shi kawai su ne wanda suka zamna can قال ولما راى اليهود انتشار الاسلام في المدينه اظهروا العداوه للمسلمين بغضا وحسدا فعقد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا على ان لا يؤذوه ولا يحاربهم ولا يتعرض لدينهم وهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظه يهودا وكنسا قوه in babba ne manya in ya gani wani ya zo yana so ya ɗauka makamin shi dole sai ya mishi adawa to yahudawa manya-manyan su suna nan a cikin madina kuma su suna sammani wannan manzo wanda zai zo na ƙarshen manzon na shi daga cikin mutanen shi ne zai zo kuma ga sun gani wani ne daban ba cikin mutanensu ba ne to suka fara hasada da adawa kenan saboda me wannan mutumin ya zo ba cikin mutanenmu ba ne ba manzon Allah sallallahu da ya gani al'amari yana so ya kai nisa yayi sulhu tsakanin shi da yahudawa yace ku zo mu zamna ya ce kal ku kai mini hari kal ku taba ni amma ni ma ba zan kai muku hari ba ba zan taba ku ba shi kenan su sun yarda tun da haka ne halas ba mushkila kenan lakum dinakum wani yadi amma manzon sallam yana kira mutane kuma a cikin yahudawa ma akwai wanda ya shiga cikin addinin musulunci kamar abdullahi bin Salam akwai shi ma Yahudi ne amma ya shiga cikin addinin Musulunci. Kenan manzon Allah sallam saboda kal ya zo ga fitina nan ga nan mushrikin Makka suna so su kawo mishi hari. Kuma hallau nan akwai cikin Madina akwai munafikai za a zo lokacin su ma. Kuma hallau a zo a tada wato adawa daban tsakanin Yahudawa da Musulmai yace a'a bari yi maganin shi kafin a zo wannan lokaci to aka yi wannan ittifaqi tsakaninsu kuma yahudawa sun ce su kala uku ne yahud banu qurayza da banu nadir da banu qainqa su gura uku yahud kashe nawa ne yahudawa a madina kashe uku banu nadir banu qurayza banu ƙoyiniƙa su wa'innan kuma su yi alkawari kenan kowa ya amince ba zai samu shi ba problem daga wajen wancan mutum to ya ce alkital fi sabilillah ya ke a cikin saboda Allah zallan nabi sallallahu alaihi wasallam ثلاثة عشرة عاما يدعو إلى الدين بالبرهان والإقناع والتبشير والإنذار شكرا قوم شاء أكو ينا بينا ما متاني gashi abu in ya gaya maka sai in ya kawo maka dalilin shi kuma ya gaya maka in baka bi ba wannan kasan abubuwan da su fallo baya shekara goma sha uku manzon Allah sa wasallam yana kira mutane zuwa ga Allah bai taba yake su ba bai taba zage su ba kawai wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kawai shi magana ne hujja ne zai kawo maka in ka yarda ka shiga cikin addinin musulunci in baka yarda ba kai da ka to قال فلما عارضته قريش وآذته واتفقت على قتله وألجأته وأصحابه إلى الخروج من مكة أذن الله للمسلمين بعد الهجرة بالقتال yace bayan wanda ‘yan makka sun ce sai in aka kashe shi ko a hudda shi ko a sa shi a mishi takunkumi manzan sallam ya huta duk da wannan busbar shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su izini saboda kallo wani ya zo a addinin musulunci kawai dini a yaki ne suna kashe mutane suna kaza kaza manzawan salam ya yi gazawa ya tafi ya kashe mutane wannan duka karya ne shekara goma sha uku an hudda shi daga gani shi ya tafi ta'i ya dawo aka hudda ɗan wannan mutane shi suka tafi habasha suka dawo suka sake komawa shi ma aka hudda shi daga madina ya tafi daga makka ya tafi madina shekara goma sha uku ana mishi radadin azaba amma duk da wannan bai taba dauka ba mashi ko takobi ko wani abu na yaki ya ce bari mu yanzu mu yi wanda yanayi ba kawai ya tahi maka yana so ya yi sallah ya yi sujjada a dauka ma'ahiyan ragumi a sa shi bisan wannan bayan shi amma duk da wannan bai ce ba bari in tashi in yake wa'annan mutane amma bayan shekara goma sha uku manzan Allah subhanahu ta'ala ya gama manzan shi ya ce uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir yace yanzu dai halas an gama su wa'annan wanda suna muku azaba gashi mu ma ni na ba ku izini ku tahi ku yake su duk wanda ya kawo muku hari to kuma ku saya da kyau qala fa uzin lahum ba'da al-hijrati bil qital difa'an an anfusihim wa man'an li'tida'i al-mu'tadin wa himayatan lid-da'wa mimman ya ya'budu aw mimman yasuddu an-nasa 'ala ad-dukhul fi al-islam kenan yaki wannan wanda Allah ya ba su izini saboda na farko su kiyaye kawunansu da wannan addini wanda suka bin shi kuma hallau wa'annan wanda suna so su shiga cikin addinin musulunci in sun gani kawai al'amari kawai kullum ana kawo mu yake kuma mu da izini wanda zamu gaya musu magana ko mu tashi mu ma mu yake su a kenan kowa zai gani kai wannan yaya wannan rauni ne kaza kaza kawai shi dai watakila ma sun su bari annan addini saboda haka Allah ya ba su izini to qala fa bada alqital bi qat'i as-sabil at-tijarata alaihim li tad'if quwahum wa tashadd azaib kasar in makka suna da kasuwanci rihlat ash-shita'i was-sayf rihla guda suna tahiya kasan sham kuma guda yana tahiya kasan yaman saboda makka kun san babu ruwa duwa suna ne babu zancen a yi noma a yi kaza kawai dai abu wanda a tahir a kawo daga waje kasuwanci ne kawai da wayannan dabbobi wanda suna da shi dai nan itace kadan-kadan wanda suke samuwa dole sai sun ta yi tijara kasuwanci kuma yawan rayuwar shi a kasuwanci ne suka fara suna madina kasan 'yan makka wa'annan sahabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawansu sun bar dukiyarsu a makka mushrikai sun kashe wannan dukiya sun sa nasu ne shikenan kawai sun tafi da shi lokaci wanda abu sufyan ya huta da kasuwanci zuwa makka zuwa sham ga kasuwanci aka kawo manzan salama ce ta yanzu ma za mu sai da wannan kafila mine za ce kafila rakunma wanda suke tahiya a jere da yawa kamar eh yawa almuhim da kasuwanci na 'yan makka a bisa rakuma sun tahi sun kwashe ga wannan sun saya kaya suka dawo a hanya zuwa ga madina zuwa ga makka za su zai makka kuma hanyar su dole sai ya bi madina kenan manzan salama ce to yanzu sai in an sa a sayar shi can gaba suka tahi can wajen badar suka saya can suna nan suna jiran su su zo shi abu sufiyan wanda ya ji kafin ya shiga cikin addinin musulmi wanda ya ji annabi sallam saboda ya ce shi yana da hankali sosai yana tahiya ya tura mutane ku tahi gaba ku gaimu yaya hanya take ku tahi baya ku gani yaya hanya yake yana tura mutane kowane kote saboda kal a tahi baraye su same su a hanya su kwashe musu kayansu aka zo aka gaya musu ce to kasan gashi musulmi sun huta suna nan suna jiran suna jiran ka in ka zo su su kwashe wannan kasuwanci wannan yace hayya maza maza a canza hanya aka canza hanya kuma hallo ya tura mutane zuwa makka ya ce kai 'yan makka kusan ga musulmi sun tashi suna so su dauka dukiyarku ke duk wanda yana da karhi ya huta wanda bai da karhi ya sa wanda zai zo kambashin shi 'yan makka gaba ɗaya sun huta sun zo ku diba su wa'innan wanda suka tahi dukkan mutum nawa kuma wancan mutum nawa aka zo amma Allah subhanahu ta'ala da hikiman shi su mushrikai dubunnai ga musulmi duka dari nawa ne amma manzon assalam ya gan shi kamar su mutane kaɗan ne suka sa kuma hallau musulmai mushrikai suna gani ka wannan mutane da haulola ina suka samu mutane jama'a haka a suka yi kan saboda ya sa a zukatan su tsoro amarin Allah yanan suka yi yakin su wannan Allah ya ba da musulmai nasara to daga nan kenan shine ghazwat badr al-kubra zai zo gaba dai amma dai saboda musan shine ghazwat badr al-kubra akai wannan yaki aka samu nasara sosai daga karshe su wa'annan munafikai kafirai makka kafirai madina wanda suke cikin madina sun ce halas abu yayi gaba ara anna al-amra qad tawajjaha sarkin munafikai ya sunan shi Abdullahi dan Ubay dan Salul. Abdullahi ibn Salul shi ne farko wanda ya kirkira problem na na nufa. Ya ce shi kenan abu ya ke, halas musulmi kaɗan amma sun samu nasara a cikin abuta dubunnai an kashe wanda aka kashe an kama wanda aka kama sun gudu wanda sun gudu. Ya ce to abu ya yi nisa kenan yanzu ku sauran kafirai na madina ba ka da mahuta kawai ku shiga cikin addinin musulci a zahiri amma a boye ku kafirai ne kenan kuna da addininku amma zahiri in kun zo ku musulmi ne in aka yi sallah ku yi sallah tare da su in an zo azumin azumi a yi azumi tare da su amma kun san kuna dininku daban yake in kun tafi can kuma hallau wanda ba wanda yake ganin ku ku shi ku sha ku fasa sallah komi gari kenan daga nan ya zo abu wanda ana neman shi annifa munafikai yanzu ba zai kai munafiki kai kaza munafiki fa wannan zagi fa bai da kyau fa kal mutum yayi kuskure ya gama dan uwan shi kai munafiki ne kun san munafiki ina ne karshen nan wurin shi ratta shi kiyama eh yace innal munafiqina la fi darkil asfali minan nar yace can kalkashe kalkashe kalkashin wuta can wannan wa ba karamin zagi bane fa babban zagi ne fa bai kamata ba saboda munafiki in an ce munafiki kenan wanda yake da zuciya biyu zahiri da musulmi yake batini da mutane shi can wanda suna nan suna yakin addini addinin musulunci to نعم وقد بلغ عدد غزواته التي حضرها بنفسه 27 غزوة yace tahiya yake wanda shi da kanshi manzon sallam ya tahi tare da sahaban shi ya tahi so 27 wa adad sarayahu allati lam yahdharha bi nafsihi 47 sariya ka san akwai bambanci tsakanin ghazwa da sariya gazuwa duk wani yaki wanda manzon sallam ya fita da kanshi shine gazawa sariya shine wanda ya tura ya gani mutane kamar mutum goma mutum ashirin mutum dari ya ce to ku tafi wuri kaza ku yi kaza da kaza to shine wannan sariya kenan sariya da gazawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yace cikin wa'annan gazawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban wannan nashi ghazwat badr al-kubra shine na farko wanda aka yi yaki wanda aka kashe mushriki shine yaki na farko tsakanin su da mushrikai kuma ghazwat uhud ghazwat uhud shine ɗan makka suka ce to shi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aza mu binmu da karhi yana rena mu haka hal ya tashi yana so ya dauka mu dukiyanmu kuma hallau ya kashe mu mutanen mu haka bari yanzu mu zama tarda shi can a gari shi madina kenan ko shine wanda aka zo aka yi yakin uhud yakin uhud uhud shi dama dusi ne arewacin madina amma yanzu ma ya shiga cikin gari yakin uhud والحديبية والفتح وحنين كنان سوى إن غزوات wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ghazawat ne masu muhimmanci masu daraja saboda yaki ne aka yi ba na wasa ba kuma duk wani yaki daga cikin wa'annan da karshe Allah ya kawo nasara a cikin addinin musulunci kuma hallo ya canza abubuwa da yawa a cikin addinin musulunci to To, yanzu ya kawo gaswar badar kubra dama muka hori. To, na'am. Kala fi sana saniya min al-hijra, kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam ليعترض عيرا لقريش راجعة من الشام وكان معه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فلما علمت قريش بخروجه أرسلت زهاء الألف حماية لعيرهم وتجارتهم فسار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه وقاتلهم حتى هزمهم وفعلوا أو قتلوا سبعين رجلا منهم أبو جهل وأسروا سبعين أسيرا ولم يقتل من المسلمين إلا أربعة عشر رجلا وكان هذه الوقعة في ثمانية عشر من رمضان يوم الجمعة ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفلت أحد من الأسرى الأغنياء إلا بالفداء من أربعة آلاف درهم إلى ألف درهم أما الفقراء فمن يحسن الكتابة ففداؤه أن يعلم عشر من صبيان المدينة غزوة بدر الكبرى shi aka ce badrin kubra saboda akwai gazuwa ta kafin wannan amma shi bai kai ba wanda mutane sun huta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya huta kuma ya dawo da dare aka ji wata ƙara kowa ya sorota a cikin madina manzon sallam ya huta har ya gani ya dawo mutane sun huta suka tarbe shi yace to menene manzon sallam yace lan tura'u ba abu soro bane ba abu soro bane kowa ya kwantar hankali shi shine wannan aka sa shi ghazwat badr al ula shine na farko kuma ya zo daga nan badr al kubra badr babba badr aka sa sunan badr saboda rijiya ce rijiya da dare lokaci in akwai wata kamar lailatul arba ta ashara kaza za a gani shi a cikin ruwa farifat shi ne aka sa badr aka sa badr kenan wata badr shi ne wata to wannan wuri akwai rijiyoyi mutanen tahiya yan balaguro suna zuwa suna shan ruwa nan su wuce wuri ne ruwa bai da nisa saboda haka manzan Allah sallam wanda ya hudda mutane sun tahi su sare ko su tare wannan dukiyan 'yan makka wanda suka zo daga sham abu sufyan wanda ya gane ya sauya hanya to manzan sallam shi da mutane shi suka tahi hal suka kai ma'aibadar su can mushrikai sun zo ‘yan makka dama abu sufiyan da mutanen shi ha ya sayar ya tafi makka amma mushrikai makka sun zo suna so su hana manzan Allah salasalam kan ya dauka duke su wanda aka zo suka gamu a wajen badar musulmai 313 kafirai mutum dubu kenan sun limke musulmi so nawa so uku kenan mushrike uku a gudan musulmi mutum daya amma Allah subhanahu wataala da hikimar shi ya nuna musu ga musulmi da yawa ne kuma ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai ga su mashrikai kadan ne ba da yawa bane ba saboda in mutum ka gane wannan mutuminka da yawa ne kawai kawai yana da karfi kaza kaza tsoro ma zai hana ka ka tai kawai ko ka sere ko ko dai ka yi istislam amma Allah subhanahu wataala yayi haka saboda yayi abu amran kana maf'ula saboda ya nuna musu kenan daga nan shine daga nan ya tashi kowa ya ji a duniya ai musulmi fa yanzu fa ba na wasa bane ba masha Allah suna da karfi kaza kaza shine hal mushrikin maka al mushrikin madina suka ce ayya yanzu dai babu zancen mu yi hoda tare da su tunda wanda ya karhi su ya kai haka kenan kawai dai mu bi su zahiran amma a boye muna cikin addininmu cikin shirkanmu cikin waɗannan yake a cikin wannan yaki aka kashe a cikin waƙatalu saba'in rajulan minhum abu jahal mutum saba'in aka kashe su a cikinsu abu jahal kuma wa asaru aka kama a cikinsu mutum saba'in amma a cikin musulmai ba a kashe ba sai mutum goma sha hudu saba'in saba'in nawa mutum dari da nawa dari da arba'in wanda aka kashe su wanda aka kama su amma a cikin musulmi mutum goma sha hudu kadai shi ne wanda aka kashe su to wannan ya sa kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wa'annan wanda aka kama su masu kudi sai an biya an biya kudi tukun a sake su to talakawa kuma wanda ya iya karatu to dole a kama shi ya koyarwa cikin yara mutum kowa ya koyarwa mutum goma karatu da rubutu kenan saboda wannan al'amari ya tahi kenan dama mun ce musulmai lokacin manzon sallam babu karatu babu rubutu nahnu ummatul ummiya la na'rifu kitabata wala al-qira'ah ko ba haka bane ya ga musu yace to yanzu tunda haka ne su masu dukiya a biya sun a sake ku a'a wanda sun iya karatu kuma ba su basu da dukiya to kuma su su koma su koyarwa kowa ya koyarwa mutum goma a cikin yaran musulmai to daga nan dai insha Allah zamu saya wanda muka yi daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu haza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh